إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka ‘yan uwa musulmi gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a yau uku ga watan ramadan na shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyar na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina sha hudu kenan ga watan uku na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya daga nan masallaci jami'ar abubakar ta fawo balewa a nan bauchi da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka shahru ramadan allazi unzila fihi alquran muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da albarkatun wannan wata ya karba mana kyawawan ayyuka ya gafarta mana munana mun yi karatu darasi biyu daga cikin suratul ra'd jiya mun karanta zuwa aya biyu yau za mu ƙara zuwa abin da ya sawwaka na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار
na'am إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيا منكرا آير الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون mun yi bayanin da lokaci ya bada dama ya sawwaka dangane da wannan aya musamman akan batun rabbus samawat yadda Allah ya ɗaukaka rufin sama da kuma sun bastawa alal arsh yadda Allah ya daidaita akan al'arshi daidaiton da ya dace da shi a matsayinsa na ubangijin dukkan halittu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa sakkara shamsa wal qamar kuma shi ya hore rana da wata mun ɗan yi bayani dangane da yadda rana da wata suke iyo kowanne a cikin falakinsa kuma kowanne yana juyawa gwargwadon yadda Allah ya ƙaddara masa ila ajalin musamma zuwa ajali ƙayyadajje ko ya zama ajalinsa kullum zai je ya fada a ciki kafin ya sake dawowa kamar yadda rana take yi wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ko kuma wato gwargwadon tafiyar da rana ɗin za ta yi ta yi tana ta juyawa har zuwa lokacin da Allah ya kaddara za ta daina motsi gaba ɗaya ranar da za a yi idan shamsu kuwirat da kuma ɗan bayani akan wato da Allah maɗaukakin sarki ya ce yudabbirul amr Allah shi ne wanda yake gudanar da al'amura Allah shine wanda yake zartar da al'amari Allah shine wanda yake tsara al'amari wannan wuri yana da ibra mai kyau da ya kamata dukkan mu dauka akan yadda Allah ya kasaita a mulkinsa wajen gudanar da wannan duniya idan na ce wannan duniya ba ina nufi wannan 'yan karaman kwallon da mu muke ciki ba na a waɗannan duniyoyi din har yanzu ɗan adam a bincikensa na kimiyya bai san yawan duniyoyin da Allah ya halitta ba ko da tsari na milky way wanda dan adam ya gano shi wannan gaba ɗayansa duk abin da dan adam ya gano har yanzu yana cikin universe ne universe kuma shine wai duniyar halitta kwaya ɗaya amma allah maɗaukakin sarki yana da multiverse multiverse ba universe universe kwayar duniya ɗaya kenan in na ce duniya ɗaya ina nufi duniyar da ta haɗa duniyoyi kala-kala da planet na solar system da kuma galaxy system da solar system da duka in ka hada su wannan bai yana cikin universe guda ɗaya ne amma ko a yanzu binciken dan adam ya gano cewa akwai wata duniyar banda wannan da dan adam ya gano amma dan adam bai da na'ura da za ta iya kai masa da ya gano ta kuma iliminsa ya tsaya a nan saboda wa ma'utitun min ilmi illa qalila shi yasa har yanzu bincike na kimiyya bai kare ba yi ake tun daga kan binciken lokacin su aristotle da su da suka fara zama farkon astronomer da suka fara bincike akan sararin samaniya da halittu duk da haka bai sa sun musulunta ba wanda suka biyo bayan su ma suka ƙara faɗaɗawa kullum in aka ƙara faɗaɗawa kullum gano wasu abubuwa ake yi wanda zai sa 'yan da sai ka ce kamar ƙauyawa ne ba su ma san komi ba yanzu abin da duniya ta gano zuwa yanzu ta gano cewa kawai al- ƙarshen al'amari shine a sallama don babu wanda ya san ƙarshen wannan halitta to shine Allah na nan yake cewa yudabbiru al'amar duk wannan duniyoyin ba dukansu da wanda aka sani da wanda ba a sani ba in ka ɗauka ko da planet ɗin da ɗan adam yanzu ya sani guda takwas da abin da ke kunshi a cikinsu na abubuwan mamaki albahira wanda ɗan adam ba zai iya kwatantawa da hankalinsa da kwakwalwarsa yadda waɗannan abuwa suke tsare akan ba a taɓa samun rikicewarsu ba ba yadda za a ce ba mai control ɗin waɗannan idan ku a nan duniya abubuwa suna tafiya yadda nature ta yi ne can kuma shi ma duk nature ce ba wanda yake gudanar da wannan kauni sai Allah to shine Allah maɗaukakin sarki ya ce duk ko ina ɗin nan da ka gani Allah shi ke gudanar da al'amuransu kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yana fa ma yanbaghi lahu an yana Allah baya bacci kuma bai dace ba ma a ce Allah yayi bacci duk wannan duniyar a hannunsa take kuma Allah ce alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata da mamata da wanda suke da rai dukkan su wannan duniyar tana shimfiɗe Allah yana controlling din kowa da komi Allah yana gudanar da al'amura yudabbiru al'amura min as-sama'i ila al-ard daga sama zai aiko a zo ayi kaza a zartar daga ƙasa kuma wato duk abin da zai tashi daga ƙasa daga nan ƙasa ya tafi sama Allah ne yake gudanar da me za a ɗauka daga nan a tafi sama me za a saukar daga sama ya dawo ƙasa shine ma ya ariju min al-ard wa ma yanzilu minas sama duk abin da yake saukowa daga sama da duk abin da daga ƙasa yake tashi haka Allah yake ta gudanar da harkokinsa kulla yaumin huwa fi sha'an a kullum Allah yana cikin sha'anin gudanarwa ne kuma Allah nan shi kaɗansa yake rike da dukkan duniyan kuma ita wannan ƙasar da Allah ya zo sai shimfiɗa ta ya tsora ta akan ruwa kamar da zamu zo mu ji a nan gaba ya kawo duwatsu ya caccaka a kai saboda an tabi da biku saboda karkalin a tangal-tangal da ku ita ƙasa sai da aka yi mata sai da aka yi mata turaku suka riƙe ta amma ita sama Allah bai mata komi ba haka ya zama rafa samawa ya daga sama bi gairi amadin tarawnaha ba tare da ginshiki ba ba tare da yasa komi da zai rike ta ba shi da kansa kawai da ƙarfin ikonsa na rahamaniya yumsiku sama ya rike sama an taka a alal arba sai ya ta hannunsa ya rike ba ki tsaya kar ki fadi sai ta tsaya illa bi iznihi sai da izinin sa ran da ya ga dama da izinin sai ce idan sama'un fatara sai ce sama ta kekkece ta faffashe wa idan sama'un shaqqat sai ta tsage idan sama'u furijat ta yi kofa ta yi rami sai a rinka ganin can sama sai ka ga wani zilar mala'ikatu tanzila sai ga ta buɗe mala'iku suna sauka a ranar da duk wannan saman da kaurinta jiya muka ji maganar abdullahi bin abbas cewa kamar daga nan ka je sama ne fa shine in ka shiga cikin kaurin bangon saman shi ma kamar wanda zai sauko daga sama ya zo nan ne a cikin kaurin bangon kuma allah kada ya san me ya tara a ciki shi kuma amma allah ya rike ta da karfinsa amma rana ɗaya Allah zai ce fahiya yau ma izin wahiya a ranar za ta yi sauƙi za ka ganta tana tafiya yadda ka ga girgije yana tafiya haka za ga sama tana narkewa tana faɗowa ƙasa yudabbirul amr shine Allah yake gudanar da al'amura yadda yake so yanzu yadda za ka gane ka dubi yawan mu a duniyar nan amma la tattaribu alaihi al-alsun yanzu da muka taro a nan dinnan kowa yana jira Allah ya bashi ya ci banda mu da muke kunshi a cikin masallacin nan nawa ne suke kunshi a nan garin nawa suke kunshi a nan jihar nawa suke kunshi a nan kasar nawa suke kunshi a wannan nahiyar nawa suke kunshi a duniya wannan dan adam fa kenan amma wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha kowa yana jiran arzikinsa a wurin Allah kowa in ya kwanta ya tashi yana jira Allah ya bashi ya ci kuma Allah bai taba manta da wani ba shine yudabbirul amr Allah yana gudanar da al'amura yadda yake so kuma lokacin da Allah yake kula da kai a daidai lokacin yake kula da wancan ba zai ja attention ɗinsa gare ka kuma ya manta da waɗancan ba a daidai lokacin da ake haifuwar wani Allah yana kula da ya bashi rai wani kuma yana shirin zai mutane zai mutu ne Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha yana kuma daukan wani shi kuma ya tafi yana kuma ce wani ya shigo haka yake ta gudanarwa lokacin da naka time din yazo haka zai kula da kai ba tare da ya shiga cikin lokacin wani ba kuma shi ɗayan sa ne wa huwal wahidul qahhar wannan shine yudabbirul amr Allah shine mai gudanar da al'amura ala lahul khalqu wal amr shine wanda ya halitta kuma shine mai umarni kuma shine mai gudanar da al'amura akan halittar yanzu ka dubi gangan jikin dan adam cells inda suke tare a jikinka wanda su ne suka haɗu suka zama composition ɗin gangan jikinka da ruwa da yake tare a jikinka wanda ya kai 60% ko zuwa sama na duka gangan jikinka da ɗan sauran abin da ya rage da ƙasusuwa duka in ka tara Allah maɗaukacin sarki ko ne sel kwaya ɗaya Allah ya san da zamansa kuma Allah ya halicce shi saboda gangan jikinka da za a cire a sa a gangan jikin wani antibodies ɗinsa ba za su karɓa ba saboda Allah ya yi shi dabbirul amr ya ya tsara al'amarin cewa wannan sel ɗin ya dace da gangan jikin wani ne kadai kuma Allah da ya tashi tsara ka ya maka wata halitta khalaqaka fatawaka fa'addalaka ya halicce ka ya daidaita ka kuma ya yi adalci wajen tsara yadda za ka tsaya fi ayyin suratin ma sha a rakabak a irin yadda ya ga dama da irin kamanninka ka ɗauki takaitaccen misali akan yadda Allah ya tom print ɗinka ya sa wani zane wannan technology da yake jikin zanen tom print ɗinka kaɗai a ce kai kaɗai ne duk duniya mai wannan Allah ya halicci mutane biliyon a baya akwai yanzu biliyon da suke da rai akwai waɗanda Allah zai yi su wanda ba wanda ya san adadin su amma Allah bai taɓa yin mai irin wannan irin ka ba subhanahu wa ta'ala amma yushriku kuma Allah ya ce duk wannan tsarin da ya maka ya maka kai ɗaya bala kadiri na ala an nusawwiya banana in an zo ranar kiyama Allah ba zai samu confusion wajen dawo da irin naka son print din ba ba zai ɗauki naka ya sawa wani ba kowa in zai tashi da full identity sa na shi kadai Allah zai sake fito da shi shine yudabbirul amr Allah yana gudanar da al'amari yanda yake so yufassilul aya Allah yana rarrabe ayoyi alamomi da kake gani a duniyar nan Allah ya rarraba su alamar gane haske daban alamar gane duhu daban alamar babba daban alamar karami daban alamar abin da ke boye daban alamar abin da ke bayyane daban kowanne ya fasilul aya al'ayatul kauniya haka kuma al'ayatul shar'iyya ayoyin Allah na shari'a wanda zaka ji a nan Allah ya ce haram a nan Allah ya ce halal a nan Allah ya ce kaza duk abin da Allah yake so ya yi hukunci ya yi su daki daki ba inda zaka ga akwai confusion a cikin yadda Allah yake hukunci ba zai hukunci jiya yau da yau yake ji akwai tafka da warwara ba saboda Allah ya fassilul ayat Allah ya raba su daki daki kowanne idan ya hau mizanin sa ba zai dace da na da ba wannan din kadai shi ya dace a yanzu la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allah yayi haka ne domin ku samu sakankancewa da yaqini akan haduwa da ubangijinku nan ne zamu hadu da ubangiji wallahi innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi lalle kai mai dawainiya ne akan ubangijinka kai ka ɗauko babban kaya na nauyin amana tsakaninka da ubangijinka famulaki haka dole za ka haɗu da ubangijinka Allah ya yi duk waɗannan ne yana ɗan gaya muku ɗan iya wanda za ku sani saboda ku samu yaƙini akan haɗuwa da Ubangiji. To shine Allah ya ce a cikin ayoyin yau wa huwa allazi maddal ar Allah shi ne wanda ya shimfiɗa ƙasa ya miƙe ta wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara kuma ya sanya mata a cikin ƙasar ya sanya mata duwatsu suka yi tudu ya kuma kece tsakaninsu ya zama koguna da ramuka su kuma suna cikin rami dutse yana sama rami kuma yana cikin zurfi kuma da ruwa a ciki a saman dutsen akwai halittu a ƙasan cikin ruwan ma akwai halittu ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn sanan dukkan nau'uka na kayan ƴaƴan itatuwa da kayan marmari sai Allah ya yi nau'uka biyu iri biyu ja'ala fiha zawjayn ithnayn haka ne ko wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-layla an-nahar ko Allah yana sa dare ya lullube yini sai ya ɗauko dare sai ya ɗora shi akan yini sai kaga kamar riga ce an lullufe rana an lullufe haske sai kaga duhu ya zo inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkaru Allah ya ce a cikin waɗannan abubuwa da kake ji daki daki na ayoyin Allah kauniya hakika akwai ayoyi shar'iyya na ɗaukan izina ga mutanen da suke tunani amma wanda duk baya da tunani ba dole ya yi tunanin ya gano cewa Allah kaɗai ke yin wannan aiki ba shi ne ma'anar wa huwa alladhi madda al-ard ay wa huwa alladhi basata al-ard faja'alaha mumtaddatan muttafi'a Allah shine wanda ya miƙe ƙasa kuma ya shimfiɗa ta ƙasan nan da kake gani a shimfiɗa take duk da cewa akwai wurin da yake da tudu akwai inda yake da gangare amma in kai la'akari daga asalin surface ɗinta kamar gaba ɗayanta a shimfiɗa take shimfiɗa ce shi ne Allah zai ja'ala lakum al-arda firashan shi ne Allah zai ja'ala lakum al-arda mahdan Allah ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa shi ne alam naj'al al-arda kifatan ƙasa gaba ɗayanta kamar faifai ne shi ne kifatan ahya'an tana kunshe da mai ran wa amwatan da wanda ya mutu ma duk tana kunshe da su shine wa huwa alladhi madda al-ard wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara kuma Allah bayan ya halicci ƙasa sai ya sanya mata rawasi shine jibalan shamika duwatsu manya-manya masu nauyi haka Allah ya ɗauke su ya jajjefa a kan ƙasa lokacin da Allah zai halicci ƙasa ya halicce ta a cikin kwana biyu bai sa mata duwatsu ba yana halittar ta a yanda ya ga dama ya ɗebe ta a turɓayan ya daskarar da ita a cikin turɓayan ya yi kala-kala ya yi jar ƙasa ya yi baƙar ƙasa ya yi taɓo ya yi turɓaya ya yi abin nan ƙasa mai yashi ya yi ƙasa mai tsakuwa ya yi ƙasa duk irin wannan ya yi sai zai ajiye ta a sauran kwana biyu kuma da suka zo wa ja'ala fiha rawatiya min fawqiha sai kawo zuwa sai jajjefa ina ne inda yake rawa sai dora a nan dora dora shine ja'ala fiha rawatiya min fawqiha wa baraka fiha karkashin ta kuma sai Allah ya sanya albarka a ciki ya sanya nan yafi nan albarka nan yana da fatilitin noma nan kuma ba noma ya dace da shi ba kiwo za a yi nan kuma duka biyun bai dace da shi ba gine-gine ya kamata a yi nan kuma duk bai kamata a zauna a wurin ba industrial area ne nan kuma ya kamata a ce dan adam ya yi amfani da shi ne saboda wani abu kaza na bukatarsa nan kuma ya kamata kar kowa ma ya zauna a ciki ya zama rairayi ne na hamada duk haka Allah ya tsara wannan sannan a ƙarƙashin ƙasa kuma Allah ya sa natural resources da mineral resources duk Allah ya sassa a ciki ya barbada nan ƙasan ku samu nan nan ƙasan ku samu nan ko ina da irin abin da Allah ya ba su shine wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha kuma Allah ya kaddarta nawa ya kamata a cire na kayan amfanin gona a nan ƙasan daga nan zuwa iya rayuwar dan adam idan population din mutane kaza ne ga abin da za ku samu in population din kuma ya karu ni kuma na kara muku da abu kaza duk Allah ya riga ya kaddara kar ka dauka lokacin da population din kasar ku take miliyan goma yanzu don ta kai miliyan ɗari sai ta yi talauci a'a kaddara fi a tsawata Allah ya riga ya kaddara yawan abincin da za a ci idan mutane sun kai kaza ba abin da Allah bai riga ya yi budget ɗinsa tun da ba haka in kun karu ga yawan abin da zai karu a cikin arzikin ku fi arba'ati ayyam kwana hudu kenan in ka hada da kwana biyun halittar kasa wannan an gama da kasa kenan sun mastawa ila sama sai Allah ya koma da sha'anin sama bayan ya gama da kasa wannan shine ma'anan wa huwa allazi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara a cikin waɗannan kwanaki Allah ya tsatsaga duniya nan ya kamata a tsaga ya zama akwai ruwa nan ya kamata ruwan ba za a tsaga ba sai dai ku tona da kanku nan in kun tona sai kun je can ƙasa nan kuma kwata-kwata ba ruwa ma haka Allah ya tsara ya kaddara iya inda ruwa ya kamata ya zauna saboda gurgudun bukatar dan adam in ko ina ya zama yana da ruwa akwai inda za a cutu in ko ina ya zama fako ne ba ruwa akwai yadda za a cutu sai Allah ya sa wani wurin akwai kogi wani wurin kuma sai an haɗa wani wurin kuma za a ɗauko daga nesa ne ya zo wurin shine ma'anar ja'ala fi harawa siya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn haka kuma kowane irin ɗayan itatuwa wanda ɗan adam ke bukata Allah ya sanya a bayan ƙasa akwai nau'uka biyu Abdullahi dan Abbas ko wani abin da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar Tirmidhi shine Allah sai yayi nau'ukan abubuwan ci da abubuwan kayan marmari kowanne kala biyu idan Allah ya baki kamar ɗinya sai ya fari kamar yalo idan Allah ya yi mai tauri kamar kwakwa sai ya mai laushi kamar ayaba idan Allah ya ga dama ya yi mai bawo kamar ayaba sai ya yi wadda shi kuma haka kawai zaka ci kamar kamar apple idan Allah ya yi babba kamar kankana sai ya dan karami kamar grape idan Allah ya ga dama ya yi wannan mai zaki idan Allah ya ga dama ya yi wannan mai zaki kamar mai kamar dabino sai wannan mai ɗaci kamar gauta idan Allah ya ga dama ya yi wanda za a ɓare da hannu cikin sauƙi kamar ayaba ko lemo sai yi kuma mai tauri wanda sai an fasa kamar kwakwa kowanne sai Allah ya iri biyu in yi wannan akwai kishiyarsa in yi wannan akwai kishiyarsa sau da in kana sha'awar wancan kaci in yau ba mai laushi kake so ba akwai mai tauri in yau ba mai zaki kake so ba akwai mai mai daci duk irin abin da kake bukata akwai nau'i kala biyu kar Allah ya muku iri daya ku ce a babu wani abin da dan adam har yanzu ya ji cewa me yasa a duniya ba kaza babu abin da zaka tuna wanda Allah bai riga ya san dama zaka bukata ba ya riga ya kawo Allah ya kure mu ya jama'a Allah ya kure bukatunmu wallahi ja'ala fiha zawjayn ithnayn komai Allah sai da ya iri biyu saboda in yayi iri daya akwai yan bani na iya zasu ce to ina ma da to akwai irin sa bayan irin sa ma akwai wani irin sa kuma wani irin sa ma aka shi ma sai a yi shi iri biyu in ka ce zaki da daci sai ne ce to me ya ce to ai akwai bauyi ma ai akwai tsami ma ai akwai hamami ma ai akwai duk akwai kowane iri kowanne in ka je shi ma sai ka samu iri biyu ne iri biyu ne har ya wuce iya sanin ka wannan shi ne da Allah ya kure ɗan adam yughshil laila naha ay yughtil laila wa yasturuhu ko kuma yughtil nahara bil layl sai ya dauko dare sai ya dora akan akan yini akwai wanda ya taba ganin lokacin da Allah yake sa labule a hankali a hankali ana ganin haske sai ana gani ana gani me yake shigowa ne kan sai rinka toshewa sai a daina ganin haske kawai sai kaga an koma ganin duhu me yasa in kace saboda rana ta bace ne akwai lokacin da ba a gani rana amma akwai haske ba saboda rana ta bace bane yubushin lailan nahar Allah ne lullube yinin ya kawo dare ya sa a ciki wani wani wani labule ne Allah ke sa wanda kai ba kwa ganin shi haka kuma Allah yana so a fara yin haske sai ka fara ganin wuri ya haske tun rana bata fito ba sai gaba rana amma kana ganin komai tarwal shine Allah sai ya juya sai ya kawo dare sai kawo yini yuqallibu Allahu al-laila wan nahar haka Allah yake juyawa dare da yini inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur wanda duk yake da hankali yake da hakuri yake da daukan daukan izina to wannan ya san lalle akwai ayar Allah a ciki inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkaru Allah ce akwai ayoyin Allah ga mutanen da suke da hankali akan wannan ita wannan kasar da Allah ya ce wa huwa allazi maddal ard Allah shi ya miƙe kasa ai a binciken ku na kimiyya kuna ganin abubuwa da yawa na mamaki akan yadda Allah ya kasa wannan kasar da yanzu a binciken dan adam yake ce mata a kamar da kuka sani akwai waɗansu ƙasa ƙasa ƙasa ɗin banda wannan planet guda takwas wanda yanzu dan adam ya riga ya gano ba iya gamsu ba kenan Allah kaɗai shi ya san yawan halittarsa wallahi amma wanda dan adam ya gano guda takwas wannan kasar tamu ita ce ta biyar a girma daga ciki ba ita ce ta ɗaya ba ba ita ce ta biyu ba ba ita ce ta uku ba ita ce ta hudu ba ita ce ta biyar ita kanta wannan kasar da yanzu muke rayuwa a kanta Allah ya yi ta ta ishe mu ya ce inna ardi wasi'a na yi kasa mai faɗi iya ɗan adam kan in dai ku ne wallahi ba za ku gama cikin ƙasa ba shi ne ma'anar kaddara Allah ya riga ya kaddara komi don haka Allah ya san iya population ɗin da za a yi wa duniya wallahi ba za su cika ta ba wannan duniyar da yanzu muke cikin ta a bincike na kiyasi shi ma ba hakikani ba Allah shi ya san hakikani na malaman kimiyya sun ce tana da 510 million square kilometers fadin kasa yanzu kana ji za mu cike wannan 510 million square kilometers daga inda ruwa da kasa yake a cikin wannan wurin inda kasa take kadai fa kashi 29 ne ko kashi 30 ba mu kai ba amma har yanzu ba mu kure yawan kasan ba inda dan adam yake zama a ciki ya ci abinci shi da dabbobinsa su ta harkokinsu a hau mota a hau jirgi na iya inda kasa take banda inda ruwa ya cinye 148 million square kilometers amma inda ruwa yake shi ya ci 71% shi yake da 362 million square kilometers halittun da suke cikin ruwa sun ninka inda suke da inda muke zaune ya ninka mu sau su suna kashi saba'in da ɗaya mu muna kashi ashirin da tara don Allah ka san yawan halittun da suke cikin ruwa wanda suke kan ƙasa kaɗai ka san yawan su species ɗin tsuntsaye kaɗai ɗan adam ya san yawan su species ɗin ƙwari masu tashi sama da species ɗin ƙwari wanda suke yawo a ƙasa وما من دابة في الأرض قوة ƙwaya. ta dabba da take tafiya a ƙasa sawa'un mai tafiya yamshi ala rijilai mai tafiya akan kafa biyu wa yamshi ala arba da mai tafiya a hudu abin nan ya Allahu ma ya sha da wanda yake sama da haka dukkan su waɗannan Allah ya san da zaman su kuma kowanne yana jiran abin da Allah zai bashi wannan ƙasar tamu bayan an kauce jupiter da tafi kowanne girma da saturn da uranus da neptune sai ka zo kasar mu wannan jupiter din fa ta ninka wannan duniyar tamu sau dubu da ɗari uku da ashirin ko ba kowa a ciki a banza Allah ya halicce shi ya ajiye shi ba kowa a ciki amma rabbana ma kala shahada batila ba a banza Allah ya halitta ba amma Allah ya bar shi wofi ba kowa a ciki in ka dauka cewa wai nan duniyan har za a cika to akwai wani wuri wanda shi ba kowa ma a wurin nan duniyar fa ba za mu iya gama da ita ba ballantana ka ce za a gama wani wurin haka Allah ya yi su halittar Allah wallahi dan adam ba komai bane a cikin halittun Allah ku ya kuri da nace a banza ba ina nufi a banza Allah ya halitta ba ma kala shahada batilan amma wurin yana zaune a banza a wurin bahaushe wofi ba kowa a wurin arzikin Allah yana tare a can kuma ba wanda zai ci inna nahnu narithul arda wa man alaiha Allah shi zai gaje kayan sa dama haka ya bari arzikin da ke nan kasan ma ba za ku gama cinyewa ba ballantana na wani wurin ita tana da faɗin 1000 431 trillion cubic kilometers. kuma har yanzu Allah bai ɗabi kowa ya kai can muje mu zauna ba tukun ran da kuka cika a nan ku faɗa za a kai ku can amma wallahi ba za ku cika nan ba ma shine ma nan wato wa huwa allazi maddal ard Allah ya miƙe ƙasa ya yi ta da faɗi saboda ta ishe ku duka wannan duniyar tamu in ji nasa hukumar da take binciken sama jannati na sararin samaniya na amerika ta ce in ka kwatanta wannan duniyar tamu da duniyar jupiter kamar ka ɗauki inabi ne ƙwayan grape ka sa a basketball nawa ne kwatan cikin cikin da yake jiki kuma haka Allah maɗaukakin sarki iyanar din har yanzu ba mu gama kurewa ba ballantana a ce sauran wuraren da Allah ya halitta kuma irin waɗannan duniyoyin Allah maɗaukakin sarki ya yi su in billions wanda ɗan adam bai san yawan su ba wallahi shi yasa Allah ya wuce wasa wa huwa alladhi maddal Allah shine wanda shi ke da ƙasa ya miƙe ta shi yasa Allah ce alam takun ardullahi wasi'a fa tuhajiru fiha in an takura maka anan ka je wani wuri mana ai ƙasar Allah yawa ne da ita وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا a nan gurin ne ɗazu na tattauna da wani ƙwararren profesa na kimiyya akan haɗi tsakanin theories in science da fact musamman kuma astronomers akan batun maganar juyawar duniya da kuma juyawar rana jiya na gaya muku dangane da batun da Allah ce kullum ya jiri rana tana tafiya tana gudu ma da kuma binciken kimiyya da ya ce rana tana tsaye ne sauran duniyoyin nan duk suna zagaye ta ne don haka su suke su suke juyawa wannan duniyar tana juyawa ne in ji su na ce da shi ni kuma na karanta a abin da zan fahimta a zahirin qur'ani Allah ya ce mana duniyar nan a tsaye take kuma wannan kasar Allah ya tsaye da ita wa alqa fiha rawasiya an tamida bikum Allah ya sa duwatsu ne don kar kasa ta rinka juyawa da ku sannan kuma Allah ce alam naji alal arziki fata ƙasa kamar faifayi take waɗansu kuma sun ce ƙasan nan ita duniyar tana kamar shef ne oval shef alimamul qurtubi a tafsirin wannan aya ya ce shi bai yarda ba ya ce ƙasa tana shimfiɗe ne kamar faifayi ba a dunkule take haka ba sannan ya ce kuma ƙasa a tsaye take sakina la ta taharraka yace abin da yasa wannan duniyar Allah ya halicci ruwa ne sai Allah ya ɗauko wannan ƙasan sai ya ɗora akan ruwa ya cure shi sai ya ɗora akan ruwa sai zama inda za ka ɗora abu mai kamar faifai akan ruwa ai zai rinka tangal-tangal kuma ga halittu a kai sai Allah ya jijjifa duwatsu sai suka tsaya sai na ce wannan profesa na ce ya za ka yi jam'i tun da kai musulmi ne ya za ka yi jam'i tsakanin wannan da ilimin kimiyya sai ce shi yana gani al'amarin kamar yadda mu da muke cikin wannan duniya ya ce wannan duniyar tana gudu tana tafiya amma ba ta tangal-tangal ƙur'ani ya nuna ba ta tangal-tangal ya ce ai mota ma tana kan motion amma it is still stable mota tana gudu amma tana tsaye ai ba za ka ji kana jijjiga ba sai ce kamar haka ne ƙasa tana ta gudu amma kuma ba ta jijjiga na ce to rana ba yace rana tana tsaye a wuri ɗaya tana je tana juyawa ne zai to Allah ya ce tajri tana gudu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gudu nata har za ta yi ta faɗi a karkashin al'arshi idan a tsaye take za ta je karkashin al'arshi shi yasa har yanzu kimiyya muna bin ku bashi har yanzu bincike bai kare ba wallahi tsuguno bai kare ba a wurin bature da ku ɗayan bature bincike bai kare ba akan hakikanin wallahi in dai binciken ake yi za a zo a gano hakikanin yadda wannan duniyar take amma ni har yanzu ina ji a raina cewa bincike bai kare ba akan hakikanin alaka tsakanin ƙasa da rana shi ya ce yadda ya fahimci theory shine kamar kai ne da kake cikin mota ana gudu da kai idan kana kallon abubuwan da suke waje duk da suna tsaye za ga kamar su ma suna gudu kai ba za ga kamar kai ne kake tafiya ba sai ga kamar su ne suke tafiya sai ta al'amarin kamar haka ne mu muna ta gudu amma mu ba mu san gudu muke yi ba na fata an fahimta to gaskiyar al'amari shine idan mutum ya karanta theories in classical exegesis na alqur'ani musamman tun na da da zamanin su abdullahi bin abbas da almajiransa afa da tawus da ikrima da mujahid da sa'id ibn jubair da sauransu da kuma waɗanda suke tsakiya irin su al-imam al-qurtubi irin su ibn taymiya ibn al-qayyim wanda su sun dan yi ilimi na astronomy kuma sun yi ilimi na addini da kuma malaman kimiyya na zamani mutum ya hada maganganun nan duka zai gane cewa har yanzu binciken dan adam bai kare ba a ci gaba da bincike dai nan gaba za mu gane inda za a zo inda alqur'ani ya tsaya amma har yanzu ina fahimtar alqur'ani yana can gaba kimiyya tana baya tana isowa Allah ubangiji ya samu gane وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ما الله يجي
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل
نعم وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Allah ya ce wa fil ardi qita'un mutajawirat a cikin ƙasa akwai filaye da yankuna na noma mutajawira masu makwabtaka da juna wa jannat akwai kuma lambuna min ana wanda aka shuka inabi a cikinsu wa zar'un akwai kuma tsirrai na waɗansu gonakin daban wa nakhil akwai kuma manya-manyan bishiyoyi kamar na dabinai a waɗansu gonakin daban sinwan wanda za ka ga bishiyar ta zama haɗaɗɗu ne a ƙarƙashin tushe ɗaya amma sun fito a matsayin biyu uku hudu wa ghairu sinwan da wanda zai fito bishiyar ƙwaya ɗaya yusfa bi ma'in wahid dukkan waɗannan da kaje an faɗa a baya ana shayar da su da ruwa iri ɗaya wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul amma muke fifita wasu akan wasu a cikin ɗanɗanon abinci inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun hakika a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu hankali Allah madaukakin sarki ya ce wa fil ardi qita'un mutajawirat ay wallahu azza wa jalla ja'ala fil ardi biqa'an mutalasiqat mutaqariba Allah ya sanya yankuna a ƙasa yanda za ka gane yankunan da suke ƙasa shine in kana jirgin sama ka kalli ƙasa za ka sha mamaki akan yadda za ka ga ƙasa nan yankin nan yankin kai ka ce dama tsatsagawa Allah ya yi wannan abun haka kawai ba za ka gane shi ba sai in ka kalli duniya daga sama kita haka za ka ga ƙasa a yayyanke a yayyanke a yayyanke waye wannan tsagun haka Allah ya tsatsaga kayansa amma a ƙasa kai yanzu kana ta tafiya ba za ka gane ba wajen na sannan akwai lambuna kuma min a'na ai batatin wanda a cikinsu akwai nau'uka na kayan marmari kamar inabi sannan wazar akwai kuma inda ake shuka sauran tsiro kamar gonakin inda kuke shuka sauran tsirrai ku shuka shinkafa ku shuka alkama ku shuka masara ku shuka dawa ku shuka sauran abubuwa wanda kuke shukawa na azzurur wa nakhil akwai kuma inda kuke shuka bishiyoyi kamar yadda kuke shuka kamar a gonar dabino manya-manyan bishiyoyi ne a tsaitsaye a miƙe shi ne nakhil sinwan jam'i ne na asinwu wato nau'uka mujtami'a ay al-ashjaru allati tajtami'u ala aslin wahid shi ne bishiyoyi su fito da reshe biyu uku hudu daga ƙasan su suka taso amma da kwaya ɗaya ne ya fara fitowa sai rarrabu kashi kashi shine sinwan wa ghairu sinwan akwai kuma wanda zai fito ya tsaya akan kafarsa shi kadai ba zai yi dan uwa ba kun gane bambancin sinwan da gairu sinwan kana fita daga nan masallacin za ga bishiyar goriba yadda ta fito sai suka yi guda biyu haka guda biyun kuma suka sake wannan shine sin one za ku ga a can gefe kuma ga guda ɗaya eh wannan shine gairu sin one kuna fahimta sai Allah ya ce sin one wa gairu sin one yusqa bi ma'in wahid duk wannan abin da aka faɗa a baya Allah ya ce yusqa a wata kira'an tusqa sai ya zama damirin yana koma ne ga janna jannatun tusqa bi ma'in wahid in ya koma kuma yusqa sai ya koma wato almazkur duk abin da kaji an faɗan nan yusqa bi ma'in wahid ana shayar da shi ne da ruwa iri daya idan Allah ya saukar da ruwa Allah yana saukar da ruwa ne inna sababnal ma'a sabban ruwa kawai Allah yake saukarwa abin sa amma kai baka san me a cikin ruwan ba kai baka san sanadarin da ya dace da wannan abun da wannan abun da wannan abun ba Allah shi ya san me yasa a cikin sa kai ma inda ruwan da Allah ya sa a cikin rijiya ne idan ka zo watsawa lambun nan ka shuka barkono nan ka shuka tumatiri kana so barkono ya zafi kana so tumatiri kuma kada ya zafi amma za ka zuwa musu ruwa iri ɗaya ne idan ka ɗebo kuma duk da haka Allah zai sa wannan yayi zafi wannan kuma ba zai yi zafi ba sannan kuma a lokaci ɗaya ka shuka lemon tsami kuma ka shuka lemon zaƙi kana bambanta ruwan su ne in ka ɗebo ruwan rijiya wannan sai ka ce sai ruwan famfo wannan sai ruwan sama ma'in wahid ruwa ɗaya zaka zuba kawai ɗebo ruwan Allah ka watsa abinka wani fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul ku bar mun aiki ni zan raba wannan yayi tsami wannan yayi zaƙi wannan yayi bauri wannan yayi ɗaci yadda na ga dama haka nake sa su fito shine nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul fil ukul ko fil ukul duk ɗaya ne bi iskanil kaf ko kuma bi zambil kaf fil ukul bi ma'ana fil tu'm a cikin ɗanɗanon sa sai ka ji wannan yafi wancan haka wajen tsada wannan yafi wancan haka wajen girma wannan yafi wancan amma duk da ruwa ɗaya ne me yasa duk ba za su motsi su zama iri ɗaya size ɗin su gaba ɗaya ba a can ƙarshe shine Allah ya ce wannan akwai aya ga wanda yake da hankali duk mutumin da ya zama wai shi yaya gani duk wani abun ne ya cace kawai take yi wannan abai da hankali yanzu nation dan Allah sai ta iya raba ta gane ta yi kankana katuwa sannan ta kawo yalo ya yi fari sai ta kawo dinya kuma ta yi baki kuma duk ta zama irin haka indai dinya ce za ta zo a baki kuma nation nan bai taba canzawa ba ta ji mahaukaci kuma nation ta zo ta tsatsara kasa haka kitsaun mutajawira suna kusa da juna ba tare da a ciki ka zo ne shamaki da ya raba a nan ya ce nan akwai fertility nan babu in kai nan kana zuwa dan nan in kasa za ka ga dawar ko geron ko masarar ba ta yabanya ba in kai a nan kuma sai ga ta yabanya kuma tsakanin su bai wuce inci inci kaɗan ba saboda Allah ce fito in muta jawula yanzu ne ta ce duk sai wannan abu kuma inda za ka zo ta shekarar haka za ka zo ka sake gani ya sake yanzu ne ta ba za ta taɓa felin ba a'a wannan ba ta rafi kalkin rahmani min tafawu wannan sai a cikin aikin Allah kadai amma sai mai hankali yake ganewa wanda bai da hankali sai ya ci arzikin Allah ya koma ya zauna kuma ya ce wai shi ya kware shi ya gano ba ma Allah shi ya gano ba Allah amma akwai shi shi shi yasa Allah ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun waɗanda suke da hankali su sa a cikin wannan akwai aya jama'a mu yi wa kanmu nasiha akan girmama Allah da waɗannan alamomi na tauhidin rububiyya dan ba ku manta ba tun a farkon karatun mun ce babban abin da wannan surar take karantarwa shine tabbatar da tauhidi da kuma imani yanzu wannan misalai da aka faɗa ba su ishi su sa mutum ya yi imani ba ba su ishi su sa mutum ya sallama ga Allah ya yarda da shi ya yi imani cewa shi ne Ubangiji ba Allah ya ci ta'un muta jawura sai Allah ya janna sai Allah ya yi zar kuma a cikinsu Allah ya yi nau'uka akwai kayan lambu a cikin janna akwai kayan tsirrai wanda suke tsayawa ko su fitar da kwaya a cikin zar sannan akwai bishiyoyi dukan nau'uka ne na plant da plants da suke zama trees da plants da suke zama shrubs da plants da suke zama creepy da plants da suke zama climbers da plants da suke zama herbs dukkan su Allah yi su nau'i nau'i nau'i shine Allah yake faɗa a nan duk kimiyya ta dan adam ta yanzu ta kimiyyar gano albarkatun gona da tsirrai sai sa dan adam ya gano wannan duk karkashin hasken wannan aya a yanzu haka dan adam a bincikensa binciken ilimin botany wanda yake binciken wato tsirrai ya gano cewa yanzu haka akwai over 380,000 species of plants amma har yanzu it is still counting yanzu an gano sama da dubu ɗari uku da tamanin nau'ukan tsirrai kawai kuma dukkan su yusqa bi ma'in wa'i ruwa ɗaya Allah yake saukarwa ko a ɗibo daga ƙasa ko ya saukar daga sama su kaɗai ne ba wani ruwa a duniya banda na sama ko na ƙasa kuma duka na Allah ne shi ya taskace a cikin ƙasa shi ya saukar daga sama ku jira daga sama ku tara ko ku ɗiba daga ƙasa ko a kogi sai ku zuba musu amma dukkansu sai ku ga sun fito kuma kowanne da irin species ɗinsa daban a ce maka iri daban-daban ba ba wai masarori ko dawa a'a iri daban wannan ciyawa ce wannan daga cikin nau'in ganye ne wannan daga cikin nau'in fulawa wannan daga cikin nau'in bishiya wannan daga cikin nau'in dukkan su dai tsirrai ne amma an gano guda dubu ɗari uku da tamanin kuma har yanzu ana ta bince don a gano sauran waɗanda ba a riga an gane ba wallahi har a ƙare ba za a gama gane su ba kuma daga cikin su guda dubu ɗari biyu da sittin suna da seat ɗinsu sauran kuma ba su da seat haka kawai suke za ka gan su ba tare da kaga kwayar da shine za a sa sai fito da sai dai kaga ya fito abin sa haka kuma Allah ya saukar da waɗannan mata allakum ko li an'amikum ku ku ci dabbobin ku ma su ci waɗansu ku yi ado da su ku shuka a gaban gidanku su yi muku kyan gani wannan duk saboda ku Allah ya yi wannan yanzu kana tsammani a banza Allah ya wannan kana ji ne ce ta yi wannan me dan adam yawan ne can ne da zata masa haka ni ko ne ya akil wanda suke da hankali su za su gane wannan da nesa da dan adam ya riga zuwa na ce nesa ce ta riga zuwa to yanzu ko da ta zai ta gama tsara wa dan adam komi saboda kawai dan adam shi dan gata sai ta koma sai ta koma gefe sai ta jira waye ita ne can kowa ya yarda da cewa duk wani abu da ka gani a duniya akwai wanda ya kawo shi amma ita ne ta ba wanda ya kawo ta wannan sai wanda yake da imani kawai ke iya gane shi yasa Allah ya kawo wannan ne don ya tabbatar da kai imani da Allah kuma ka tabbatar da wujudin Allah sannan ka tabbatar da rububiyar rububiyar Allah ita ce yadda Allah yake gudanar da halittu bayan ya yi halitta yanzu waɗannan tsirrai da kuka gani din nan fa gaba ɗaya Allah ya ce wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ganyayyakin bishiyoyi da suke duniya in nace a cikin nau'uka na plant ai na farko shine trees to wannan trees din kowace ɗaya daga cikin tana da tana da ganye ko ganye nawa ne a jikin kowace bishiya ɗaya bishiyar gidanku bishiyoyin garinku na ƙasarku na nahiyarku na sauran duniya waɗanda suka tun da zamanin annabi adam da waɗanda suka zo har yanzu Allah ya ce ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha ko ganyen kwaya ɗaya ne a jikin wata bishiya da za ta faɗi Allah ya san da ita kuma sai da yayi rekod ɗinta kullum fi kitabin mubin akwai sunanta da rekod ɗinta a cikin littafin Allah yanzu wannan bai isa a imani da Allah ba in mutum yana da hankali zai yi imani da wannan duk wanda bai imani da wannan ba yana da hankali bai da hankali ganye kowace kwaya ɗaya haka ciyayi da kake gani idan ciyawa ta bushe wala rafa da ciyawar da take danya ko ganyen da yake danye sawa'un yana jikin bishiyarsa ko kuma yara sun buga ya kaɗe Allah ya rubuta cewa ganyen nan zai zauna zuwa lokaci kaza idan aka kai lokaci kaza na sanyi zai sa yanayi zai canza ganyen zai bushe ya faɗo ko kuma ganyen zai bushe a bayan jikin itaciyarsa ko kuma idan ya zo faduwa bai zai sa ya fado za a yi jifa ne sai ya fado ko kuma tsuntsuwa ce za ta fadi a kai ya fado wa ma tasqutu min waraka kowace kwaya ɗaya idan za ta fado akwai labarin faduwar nata a wurin Allah yanzu Allah ya yi wannan wa ganye kana tsammani kai kuma akwai abin da za ka yi ka kukuta daga kudurar Allah wala raqbin wala yabi ko busasshe ko ɗanye wannan busasshen zai ci gaba da zama ko za a kona shi ko iska za ta ɗauke shi Allah ya san da labarin shi in ya ɗauke ina zai je saboda a can ɗin inda zai je wala habbatin fi zulmatil ard kowace kwayan garin ƙasa inda zai faɗi Allah ya san labarin nauyin da zai ɗauka kuma me zai faɗi a kai duk abin da Allah bai rubuta wannan kwayar zai ɗauka ba haka zai zauna har zuwa ƙarshen duniya Allah ya daɗe ba abin da zai taɓa taka kansa wanda kuma wani abu zai taka kansa ko ɗan adam ko dabba ko mota ko wani abun hawa ko ganye zai faɗi Allah ya san labarin kwayar shine habba don Allah ya kake tsammani kundin ubangijinka yake wa kulla shay'in ahsaynahu fi umamin mubin komai da ka sani a duniya yana rubuce yana taskace a cikin wannan littafin na Allah wanda shine lauhul mahfuz jama'a mu ƙara yin imani da Allah wannan shine ma'anar wa fil ardi qita'un mutajawira wa jannatun min a'naq وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد أنا شاير دشي دروا إلي ديا ونفضل بعضها على بعض في الأكل ba bishiyoyi kadai ba kifaye da suke cikin ruwa species guda nawa ne kuma a cikin ruwa nawa suke zama kuma abinci wani iri duka iri ɗaya ne kai ma inda zaka yi kiwon kifi ka ɗauko wannan species ɗin ka sa ka ɗauko wannan ka sa kana ba su abinci iri ɗaya amma in ka zo ɗanɗanon su kuma ba iri ɗaya bane don Allah ne ya tace tai wannan abun duka ko incident haka kawai ba zai taɓa yiwa ba mumini shine wanda duk in ya ga wannan zai ce subhan zai ce Allah tsarki ya tabbata a gare ka ba halatta hada batilan ba abin za ka yi wannan ba subhanaka fakina azaban nan Allah ce inna fi zalika la ayatin li qaumin yaqilun wannan a cikin sa akwai ayoyi ayoyin da ake nufi shine al alamat wal ibad alamomi da kuma iznai da kuma wato iznai waɗanda mutum in ya gani zai sa ya gane cewa lallai Allah madaukakin sarki shine mai iko kuma shi ya cancanta abota masa ɗaya daga cikin abin da muke fahimta a cikin waɗannan ayoyi shine Allah yana so ka rinka tadabburi akan duk abin da ka gani a cikin wannan duniya ku ɗalibai na ilimin kimiyya in dai kana da hankali kuma kana tunani da kaumin ya tafakkarun a baya da nan kuma kana da hankali ba za ka yi amfani da hankalinka bane ka rika tunani to kai ka sa ilimin da kake yi na kimiyya da na zamani cewa hanya ce da za ta ƙara maka imani da Allah duk lokacin da ka ga wani abu cikin abubuwan mamaki na ilimin kauni da kuma halittar Allah to sai ƙara maka imani wani in ya gani sai ƙara masa haɗuwa sai ce ka ina gano kaza me ka gano ba abin da ka sani kai dai ka ritina ga Allah da ka gano wannan halittar tun da kana nan sai yau ma ashe kai ka gano sai yau ashe kai ka gano don haka wannan duka amfaninsa gare mu shine ƙara mana ilimi kuma ku sani madalla da duk ɗan bokon da ya yi karatun boko musamman na kimiyya kuma sai ƙara masa jin son ƙur'ani ya ƙara bincike a kai sai ya zama in ya karanta sai ya ƙara masa imani sai ya ƙara sanin Allah yanzu waɗannan abubuwa da nake faɗa dukkan ku galibin ku kun karanta su a aji kun ji amma shin ka alakanta su da cewa wannan halittar Allah ce ka alakanta su da cewa qur'ani dama yayi magana akan wannan ka alakanta su da cewa manufar su shine a saka ka ƙara imani don ka ƙara nutsuwa ka bauta wa Allah ko kai ka ɗauka kawai dan adam yayi bincike ya gano kaza sai ya kera kaza ya kera kaza ya ji daɗin duniya na mutuwa na haya wa ma yuhlikuna illa dahar ba wannan shine manufar ba manufar ita ce ka gane sai ya sa ka ka ƙara jin tsoron Allah sai ya sa ka ka ƙara imani da Allah sai ya sa a can la'allahum bi liqa'i rabbikum la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun ka ƙara tabbatar da cewa ashe za a koma ga Allah Allah ba zai yi wannan dukan su kuma a gama rayuwar nan a tafi haka ta ci ta watsi ba a'a akwai ran da Allah zai zai dawo da mu sai ya ce kuma a zo a yi bincike akan bayan ka gano wannan ya ka girmama Allah akai sannan mu gano da ayatin li qaumin yatafakkarun mutanen da za su rinka tunani karka karanta kuma ka wuce annabi sallallahu alaihi wasallama yace an saukar mun da ayoyin karshe na suratu ali imran wailul liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha kin da duk wanda ya karanta ko bai tsaya yayi tunani ba to tunanin shine liqaumin yatafakkarun in kana karanta wani abu na irin wannan na bincike na kimiyya don Allah ka koma ka nutsu sai ka ce duk haka Allah ya wannan to sai ta ka ƙara son Allah ka ƙara tsoron Allah ka ƙara riƙe Allah ka ƙara bauta wa Allah ka ƙara neman kusanci ga Allah to wannan sai sa ka ƙara hankali sai ka zama liƙaumin ya amma duk wanda ya rushe wannan ba zai yi tunani ba kuma ba zai yi hankali ba to wannan ya zama ula'ika kal an'ami bal hum abal sun zama kamar dabbobi kuma su gara ma dabbobi akan su saboda za su zama lahum qulubun la ya'qiluna biha suna da zuciya a cikin kirjinsu amma ba sa hankalta da zuciya walahum a'yunun la yusiruna biha suna da ido amma sai dai su rinka ganin su leƙa a cikin telescope su ga abu kaza su leƙa a cikin microscope su gano abu kaza amma ba zai sa su kuma idon ya musu amfani ya gano ikon Allah a wurin ba wannan ai lahum wato a'yunun la yusiruna biha suna da ido amma ba su gani ba abinda Allah yake so ka ganin baka gani ba in dai ko don ka gano babban abu ko ka gano karamin abu dabbobi ma suna ganin babba da karami ai sannan kuma mutum ya zama yana da kunnen da yake ji yana da harshen da yake magana sai ya zama idan ya ji zai ji da jin Allah ne idan ya yi magana zai magana da maganar Allah ne duk abin da zai yi na rayuwarsa zai tsara shi ne akan yadda Allah yake so wannan shine ma'anar tauhidin rububiyya yarda da cewa Allah kadai shine ubangijin da yake gudanar da wannan kuma Allah kadai shi ya tsara al'amarinsa kuma dan kadan ne daga cikin abin da dan adam ya sani kuma har dan adam ya gama rayuwarsa a duniya ba zai gama sanin komai ba sai dan abin da Allah ya ga dama ya sanar da shi haka zai tattara inasa inasa ya bar wannan duniya kuma ya koma ga Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malu sannan Allah zai ba ku labari ya ce to kai kai kaza kai kai kaza daidai ne kai kaza kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai kanka kai wa kanka hisabi kai da ka gano wannan abun kuma bai sa ka yi imani ba a ganin ka me ya kamata in yi maka Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ya ba mu ilimi da zai mana amfani ya tsare mu daga ilimi mara amfani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh